أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلا- إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ أيد لنا بهذا المهدر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim a diwanun taisirul wusul ila hadratir rasul na maulan mushehu radiyallahu anhu na'am bismillahir rahmanir da sunan rahim Allah mai rahama mai jin kai harful mimi harful mimi muhammadu abdullahi gairu mushabbahi Muhammadu kaga Muhammadu Abdullahi bawan Allah gairu mushabbahin bihi basharun ba shi da- rama zalika ba sawtuhu.
shi da wani mutum da yake abin kamantawa da shi Hmm.
ka san wannan eh, wannan taujihi ne a cikin ilimin balaga Hmm.
taujihi ne ilimin balaga ana akwai mushabba akwai mushabbahun bihi akwai wajhu shabahi akwai adatul shabahi ko haka kaman karatun yake akwai mushabba wanda ake kamantawa akwai mushabbahun bihi wanda ake kamantawa da shi akwai adatul shabi harafin da za ta yi amfani da shi wurin kamantawa akwai wajhu shabi ta fuskan da ake kaman kaman ka ce, Ibrahimu kal asadi fi shaja'ati, Ibrahimu kaman zaki ne wurin jarumta, kaji? Waye wanda ake kamantawa Ibrahimu shine mushabba ba, shi ake kamantawa ba? Ka kamar ita ce adatu shabai. Me waye mushabbahun bi wanda ake kamanta Ibrahimu da shi? Al-asadu ko? me yasa aka manta Ibrahimu da Asadu saboda ai an san Asadun ya fi shi tama yana kama da shi ne ko ba gane ba wajen shabaita ina suke kama ta gurin jarumta ka gane da kyau to yanzu annabi sai a ce mishi kamar wane kaman annabi ne wa za a kamanta da annabi kaman a ce wane kaman an zai yi ta shi ba shi da mushabbahun bihi ya wannan ka ka aje shi tun a ilimin balaga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da mushabbahun bi Allah ya sa an gane sauran sunaye ka iya kamanta suka ce kamar wani wani kamar wani shi yasa wasu malamai ma gaba ka ce kalbadir sai su ce wane wata Allah ya sa an gane da haka gairu mushabbahin bihi basharu babu wani mutum da yake mushabbahun bihi abin kamantawa da annabi rama zalika saffihi wanda ya nemi haka kawawaita shi
Hmm. fa usifatun shabbahtuhu bismi fa'ilin shi annabi sufa ce da nake kamanta shi da sunan fa'ili wato, shi annabi sufa ne mushabbaha.
Hmm.
Ka san sufa mushabbaha hukuncin ta ɗaya da ismul fa'il. Kaman ka ce, Muhammadun Hassanun hulkuhu. Wannan Hassanun hulkuhu sufa ce mushabbaha ko?
Hmm.
Ko?
na'am Ko ka ce, Ya ƙari ulkitaba. Ban sani ba ko kun gane ɓangaren ismul fa'il. ko ba gane ba ya tsari baba an gane da kyau to don haka aikin da sifa mushabbaha take yi haka ismul fa'il take yi a nan shi yana ga maka manzo Allah sifa ne amma kuma walaysa aikin da ubangiji yake yi annabi ma yana kalan haka Hmm.
wato gaba da aiki na Allah ne amma kuma ba mu ga annabi ya so a yi wani abu Allah ya ƙi Kisa lamarin annabi yana kama da lamarin mai aikin, kaman shi ne ke yi in ya ga dama. Tunda ba shi ke ba kowa ya sani Allah ne ke. To amma ba mu ga annabi ya nufi wani abu wanda ba a yi shi din ba. In kuma kai ka gani ka faɗo. Ga hadisin sai da shi take cewa ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Ni ban fahimci ubangijin ka ma face gaggawa yake cikin abin da kake so, rigirge yake ma ka ce yanzu a zartar. Da haka shi ba shi ba shi bane fa'ilin. A yana dai kama da fa'ili ne. Ba shi ke ba amma ba kaman himin ce shi ma ke yi. Saboda sai abin da ya ce a bari ake bari sai abin da ya ce a aikata ake yi. Masu ne ko an gane.
Hmm.
in ana so a san bayanin shi sosai to ka je gurin malaman nawa ka tambaye me ismul fa'il me sifa mushabbaha to sannan sai ka gane yadda suke shigan juna daga nan sai ka gane annabi ba shi ke zartar da komai a fadar Allah ba amma ba mu ga an yi wani abu ba tare da yardan shi ba ba mu ga kuma ya so a yi wani abu ba a yi ba ba mu so ya so a bar wani abu a bari ba ban sani ba ko an gane to wannan kenan.
وليس بشبه المصطفى غير عينه walaisa bi shibil mustafa babu wani abu kama da annaba abin zabi gairu ainihi sai dai hakikansa zaka iya cewa shi din shi ke kama da shi wato ka ce muhammadu na kama da muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ba ka mutuwa zaka ce ko kuma ka ce gairu ainihi ainihi din ana nufin zatin Allah Allah ne kadai yake irin annabi sallallahu alaihi wasallam ta gudun sufofi da sauransu محمد لم يعرفه غير إلهه shi Muhammadu ba wanda ya sansa sai ubangijinsa shine ya sansa sani na hakika يضيق جميع الكون عن حمل كونه dukkan halitta suna kuntata a gabarin ɗaukan hakikanin annabi مم، تعرف فيه الحق wato Allah ya bayyana a cikin annabi وهو منكر amma shi annabi ya zama ɓoyayye kaji fa Allah cikin annabi ya sani amma shi annabi ya ƙi sanuwa kuma gane ba alhaqqu ta'arrafa Allah ya gano fi a cikin annabi to kai ana kake gane Allah ai cikin annabi ne mun gane Allah a manzan Allah amma mun kasa gane manzan Allah shi yana cewa cikin sirrul akbari a ya sifatun qad shabbahat bismi fa'ili mata ji'ita fi'ilan ji'ita hayyarta aqili wa innaka jam'un haisu anta shu'unuhu wa innaka fardun duna shaklin mumasili falawlaka yabqa alhaqqu haqqan wa ma duri walawlaka yabqa da'iman an muwasili alaiha salatu zuwa karki wato falawlaka yabqa alhaqqu haqqan da ba din kai ba Allah zai wanzu a Allah wa ma duri ba a san shi ba to kai ka kai ka bai kai ka kai ka bayyana shi مدلسم سر
kai mai boshi mai boyayyen asiri ne لا يريم kuma بقدسه baya gushewa cikin tsarkinsa.
مم، جمالة هذا الكون Muhammadu Shamsul Haƙi, مم، annabi rana ne ta Allah, فضلا ورشدا rana ne wurin falala wato wurin girman daraja, rana wa ya kai ta girma. Wa shuratan kuma rana ne wurin bayyana me ya kai rana shahara da bayyana, to annabi rana ne. Amma waje ushaban idan abin da ya sa ka kamanta annabi ta fus- fuskan da ka kamanta annabi da rana ta gurin ɗaukaka da kuma shahara.
فهو العالم المعروف عين تنزهي Shi annabi alami ne ma'arfa.
مم، wato ka san alami shi ake kira araful ma'arif alami a wurin malaman naku shi a cikin ma'arifa sanannun suna shi mafi shi sanin sana- shi sanannun sanannu ne ko zamiri bai kai shi sa- zama ma'arifa ba alami shi ne kamar a ce makka نعم.
Allah ba zai ce bai san maka ba eh aka ce baka san maka ba malam waye zai ce bai san kitabullahi ba to annabi alami ma'arufin kenan ba wanda bai san shi ba aina tanazzuhi شيو yakan يجي tsarkaka جمالة هذا الكون تدري محمدا tadiri zaka ce تدري محمدا kaga daskararrun wannan halitta sun san annabi shi yasa shehu yake gaya maka مم، wala hajaru fil bada'i kanat tusallimu مم، duwatsu a kwarin maka suna ma annabi sallama in yi zuciya sun san shi ka rinka daddatsa shi مم. هذا الأجم haka nan bai baye wa'inda suke ba larabawa ba والأعجام haka nan dabbobi da ba sa magana من بعد أربه bayan ma larabawa تنكر معروفا ka ji tanakkar annabi ya ɓoya ya ƙi sanuwa لدى ma'arufa na كل halin kuma عاقل.
kasance a ɗan saurara mana tanakkara annabi ya ɓoyi ya ƙi sanuwa ma'arufa na halin kasancewan shi kuma sananne ne a da kulle akilin a gurin dimmi hankali مم.
an sani ko kun gane ya ƙi sanuwa kuma sananne ne a gurin dimmi hankali mahaukaci ne kaɗai bai san shi ba kuma ya ƙi sanuwa مم.
an gane malai na za ka gane wannan karatu Na dai a gani.
ya ƙi sanuwa kuma sananne ne in baka san shi ba ma kai mahaukaci ne kuma a haka ya ƙi sanuwa Mm.
idan haka la ya arifu ni hakikatan gairu rabbi lada kulli aqilin shi ya ki sanuwa kuma shi sananne ne a gurin kowane mai hankali fama urifa kai al-mukhtar ba san annabi abin zabi ba illa bi nafsihi sai dai da kansa wato sai dai da sanarwansa sai iya abin da aka faɗi iya abin da ya faɗa shi da kansa iya nan aka iya sani ko kuma ka ce ma orifal muktaru ba iya gane komai cikin annabi ba illa bi nafsi sai dai abin da ya ratayu da nafsinsa Hmm.
wato martabarsa ta bayyanan jikinsa ka san annabi ya zo na a maratibu shehu tijjani yana cewa in zan iya tunawa yana cewa mm, mm, bismillah to fasarar ruhan dai shi ya dai jero ne ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, ya zauna a hijabai kala kala Hmm.
ana haddace magana sosai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a hijabai ya zauna a ruhi asiri kaza kaza da ya zo kan ruhin annabi sai ya ce wa haza gayatu idrakin nabiyyin wal mursalin sallallahu alaihi wa sallam ruhin ne karkin iya abin da ake riska banda sama Hmm.
sannan sai ya ce sai ya ƙara lullubuwa da wani hijabi min al'anwarul ilahiya na cikin Ubangiji. Daga nan sai aka samu nafsinsa, sai shi ce wa minhu na zahar jasar sharifi. Daga nafsu ne jikin manzan Allah ya bayyana. Za ka yi cewa ba iya gane annabi ba sai iya wannan martaba ta ƙarke wannan martaba ta nafsu, wanda ita ce martaba da daga nan ne aka samu zuhuri na shakhsiyan annabi sallallahu alaihi wasallam. to iya wannan ake iya ganewa to shi ma din wannan ana gigicewa ka dauka kawai zahirin annaba haihuwansa zuwa wafatinsa an gane da kyau to amma wannan ne ake dan iya ganewa duk fasarar da ka dauka yayi
faminna atana mursalan
famin na daga cikinmu atana ya zo mana wato atana minna ya zo mana daga cikin jinsinmu Allah ya ce rasu um, qad ja'akum
rasulun min anfusikum rasulun min anfusikum ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum manzo daga cikin ku ya zo muku Hmm.
to shine wa minna atana wato atana minna ya zo mana daga cikin mu mu cikin jinsu mursalan halin kasancewansa abin aiki wa huwa rahmatun yana rahama ga ubangiji min allahi maula al-khalqi shine yana rahama daga ubangiji majibancin lamarin halitta ta'zim bi khulqihi kai ka girmama da ɗabi'un annabi da har Allah ya yabe su sallallahu alaihi wa sallam tazkaruhu
wa zakka wa rabbul arshi wa zakahu rabbul arshi kuma ubangijin al'arshi shi ya tsarkake shi wa huwa mubarrizun kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai fifi mai mai tsere wa tsararraki ne wa qarrabahu qurban a kuma ya kusanta ya kusanta annabi kusanta yahallu li jansihi wanda wannan kusancin ya kori ga jinsi irin jinsin annabi ko wani mutum irin sa kama walada ar-rahmanu kai annabi Allah ubangiji fa bai haihu ba fa huwa ubaidu shi annabi dan karamin bawan sa ne
fajalla Allah ilahi shi yana cewa in qul in kana lir Allah yana cewa qul in kana lirrahmani waladun ana awwalul amina no fajalla ilahi ubangiji na ya girmama laisa shehun kamisli babu wani abu irin Allah Hmm. ولكن أعلى الخلق sai dai mafi daukakan halitta فضلا ورتبة wurin falala da daraja محمد ذاك shine العبد annabi Muhammadu wannan bawa من مشبه wanda babu wani abin kamantawa da shi مم.
Mhm.
لذا تم قلبي liza tama zaka ce لذا تام قلبي in ka ce tamma ta bata dan haka ne zuciya na ta cika kenan in ka ce tamma ya cika in ka ce tama ya gigita لذا تام fasara قلبي mutayyaman مم.
tama fasara mutayyaman ya gigice ya zama abin gigitarwa لا إله إلا don الله.
haka ne tama kalbi zuciyana ta gigita قد سلوت لحبه na manta da dukkanin masoyana saboda جميع san أحبائي.
shine kar salautu jami'a ibai na manta da dukkanin masoyana lihubbi saboda san da nake masa وزادون ختمي wannan ma fa banda abin da na boye na soyayyar wannan iya wanda ya bayu fito fili koma bayan abin da ya buye na soyayyar wa ma sha qalbil ghidu kai mani imtan mata basu gantar da zuciya na mal ba ghidu bal ha kai me mani imtan mata kyale su ka sarab walwal niya ne da za ta da an hada su da da'a amintacce Almunazzihi.
abin tsarkakewa tasallaitu na fita ko kace na manta da an laila barin laila wa maila da maila wa da tandami wata mata tandami da aminul saboda da amintaccen Allah munawwahi masoyi na abin tsarkakewa abin Bizi.
daukakawa tsimi na wa da kamari giya na dahara sardu madihi Sardu shine madihi.
jeran teban annabi adda da tsawon zamani sallallahu alaihi wasallam wa zalika ismi wannan ku yaban shine kariya na wa huwa hayz wawa jaishi kuma shine runduna na linasrihi dan taimakon sa kafani iftikharan bi anna nabiyyal mus- nabiyyal mustafa cewa annabi na wanda yake abin zabi kai rusulihi shine fiyayyen manzannin Allah ka fani tikaran wannan ya ishe na alfahari fi hayati a rayuwa na ba'daha da bayan rayuwan wa inni ubaidullah kasancewa ni bawan Allah ne ya ishe ni alfahari atlu kitabahu kuma ina karanta littafin Allah wannan ma ya ishe ni wa alfahari zalika fakhrun kai wannan alfahari ne babba Ayyu fakhrin wani ka alfahari azlihi.
ne yake kamar wannan alfahari wa inni wa in kuntu al-akhira zamani wa inni kuma lalle ni la'arju bisharatil amini ina kwaɗayin bisharorin da annaba amintacce yayi lissabihi ga sahabbansa wa in kuntu lakira zamani ko da dai na san na kasance a karken zamaninsa sayati zamani akwai abin da ya ce musu sayati zamanin daga Ya.
cikin bisharan akwai bisharan da ya ce musu sayati zamanin da sannu wani zamani zai zo La ya zalu- al'akizu fihi bidinihi burin karke maka hadisin ai yayi iktibasi ne Na'am.
ya dan daddauko maka ne ya harhaɗa maka Na'am.
annabi ne ya ce sayati zamanu da sannu wani zamani zai zo al'akizu fihi bidinihi kalqabil alal jamri mai riko da addininsa a wannan lokacin saboda tsanani kamar wanda yake riko da garwashi ne lil amil fihi ajru kamsina annabi ya ce duk wanda ya aikin lada yana da ladan hamsin a wata ruwaya kuma ajr saba'ina ladan saba'in sahabbai suka ce ya rasulullahi minna wa minhum ladan mutane hamsin a cikinmu ko a cikinsu manzo Allah ya ce bal minkum ladan mutane hamsin a cikinku li'annakum tajiduna fil khairi a'wanan domin ku kuna da mataimaka da za su taimake ku akan alkhairi wa hum la yajiduna su ku ba su da mataimaka da za su taimake su kowa za ka ga taimaka- cutan shi zai yi ma akan alkhairi waya taimakan ka taim- ta- yana ba da gudunmawa ne akan halakar da kai ko ba ka bane abokanai da yawa ba da gudunmawa suke akan halakar ka kayan kyale-kyalen duniya ba da gudunmawa suke kai ba kai da wani mataimakin da za a ce zai taimake ka kan alkhairi don haka ne riko da addini a wannan lokacin ya zama kamar riko da garwashin wuta amma bisharar da Allah ya shine cewa wanda ya aiki daya za a bashi ladan hamsin daga cikin sahabban annabi shine sayati zamanu la ya zalu sannan ya ce la ya zalu me ake nufi da za ya zalu annabi ne ya ce la ta zalu ta'ifatu min ummati zahirin alal haqqi la yadurruhum man kalafahum wasu jama'a daga al'ummata ba za su gushe ba akan gaskiya wanda ya saba musu ba zai cutar da su ba har su riske ubangiji wannan ya babban bushara ne Mm.
cewa ba yadda za a ce zamani ya lalace ba na Allah yanzu annabi ya ce ba ya- dole sai an samu wanda su suna nan akan gaskiya ko ka saba musu bai dame su ba a san wannan almajiran shehu tijjani Mm.
to wa ummati da kuma bisharan da ya ce ummati kalmadari al'ummata kamar ruwa ne la yudra ba a sani ba alkhairu fi awwalihi aw akhirihi alkhairi a farkon sa yake ko a karke yanzu ruwa kai suka ce ruwan farko da ruwan karke wanne zaka ce ya fi alkhairi in ka ce ruwan farko ya fi- ya fi alkhairi to in karke aka ki ruwa shukan ta ƙi- ta ta ƙi amfani fa ta yi lokacin ba ta yi karfi ba ta yi sacci ba in masara ne ba ta yi karfi ba ba ta yi sabara ba in abu ne bai yi zaki ba in kuma kace a ta karken tafi sai ya ce to in na farkon bai zo ba yaushe yaushe har za ta yi- sai ta nuna har ka tsinka a lokacin tsinka Mm.
da haka haka manzo Allah wannan hadisi ne wanda abin jinjinawa kuma da al'ummar annabi musamman na karken zamanin ne da kikirji da shi ummati kalmatar al'umma ta kamar ruwa ne ba isa ce alkhairin a farko yake ko a karke in ka ce na farkon sun fito karken fa ya aka yi in ka ce karken to farkon fa to don haka ko da na zo a karken a karken zamani ina kwaɗayin wannan bisharar da annabi ya musahabbansa
fama qala fi isa da abin da annabi ya faɗa game da Isa mai annabi ya ce cewa ya la yadrikannal masihu min hadhihi al-ummati aqwaman innahum la mislukum aw khairum minkum sai da annabi ya mai tasu uku masihu dan maryamu zai zo ya cidda wasu mutane a cikin al'umma da irin ku ne su ko sun ma fi ku irin ku ne su ko sun ma fi ku irin su ne ku ko sun ma fi ku sai da annabi ya mai tasu uku salul hizbihi kuma ya ce walan yukhzillahu ummatan ana awwaluha wal masihu akiruha Allah bai taɓa taɓar da al'umman da ni ne a farkonta masihu karkenta ba. An gani?
ya rabbi fasluk bi A baka ƙara ka ba. Wa ummati, wa ma ƙala fi Isa da abin da ya faɗa game da haƙƙin Isa wanda muka faɗa yanzu. Saluhun ya faɗa ne domin rarrashi li hizbihi ga jama'ansa na ƙarki. Ai mu ake rarrashi kar mu ji an kwashe komai. Ai kana ta kuka yi baka ga kaza baka ga annabi ba. To ga wasu bisharori an ajiye maka dan a rarrashe ka. Duk wannan abin da ake nufi da asalwa. shine rarrashi. Shi kana duba littafin asararu za ka ga babi na asalwa wato abin da ake ba ma yaro idan za a yaye shi saboda rarrashin zuciyar shi ko mace mijinta ya rasu ko an yi wani irin mutuwa mai duka sai a yi akwai irin rubututtukan nan na salwa daga cikinsu akwai fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa tadhakuna wa la tabkuna ku ta dare ku kuka wannan kenan an gane to Allah ya datar da mu to duk wannan rarrashi ne ga jama'ar annabi na ƙarki ya rabbi fa ya rabbi fasluk bi
ya ubangiji ka shigar da ni wa hizbi da jama'a na tabarjin annabi walau kana abdul jamr koda damkar garuwa shi ya kasance ifaqina yi kabu inadi cikin bin tabarkinsa alayhi salatul haqqi salatin ubangiji ya tabbata gare shi fi kulli a cikin lahdatin kowane kyaftawan ido malali wal tare ashabi da iyalai da sahabbansa taribi da dukkan masu koyi da shi an kara bibi ko ba kai ba to نفى عن فؤادي أحمد الغم والكربا na fa an fuadi ahmadu يا أخي.
an kara bibi
حرف النون
to mu je ba shi da yawa na fa an fuadi ahmadu ligamma wato manzon Allah mai suna Ahmadu ya kore bakin ciki ga barin zuciyana walkar ba da damuwa wa sabbata fihi zikira ya tabbatar da ambatan Allah a cikinsa الشوق والهب da bege da soyayya Mm.
فإن رسول الله أنسي وراحتي domin manzan Allah shine ɗeba kewata kuma shine hutuna وروحي shine ruhina وريحاني shine kamshina أخرق duk الهجباء lokacin da nake kikke ta hijabi ina barin gairu da gairiyatu مم. محمد kaga shine abin go- abin yabo محمود kuma shine mai yabo وأحمد kuma shine mafi tsayuwa cikin godiya حامد kuma shine mai godiya wa ubangiji عليه صلاة Salatin الله Allah ya tabbata gare shi ما طهر muddin shi القلب din dai ya tsarkake zuciya shi ko ba zai daina tsarkake zuciya ba آخر بعد الرسل annabi ya jinkirta bayan zuwan وهو annabawa مقدم halin shi ne abin gabatarwa ta gurin وجد ruhi بدد wannan kishiya ne ta haɗu da kishiya gashi farko kuma حير gashi القلب kai annabi ya ɗimau ta zuciya da اللبان kwayar hankali ويمردني ذكراه ambatan annabi da tunasa yana sa na rashin lafiya دورا وتارة wani lokaci wani lokaci kuma shi ke يمردني warkar da ni هذا kai wannan fa shine أهول من هو.
halayen wanda yake masoyi Hmm.
wato shi duk sanda masoyi yake wato soyayya ita ke bashi ciwo kuma ita ke bashi waraka Hmm.
ganin masoyin ne take sa ya samu sauki kuma ganin masoyin ne ke sa ya ƙara gigicewa ka gaye Hmm.
kira shi masoyi da'iman yana da cuta wadda take ba ta gushewa a gane da kyau Hmm.
to wannan kenan kana kuka sai ya zo Hmm.
ya zo zai wuce kana kuka shi yasa busiri ke cewa mene wal hubbu ya ataridu lazzata shi zuci shi soyayya yana bijiro da soyayya jin daɗi bil alami kamar yadda kuma yake bijiro da raɗaɗi Hmm.
ka gane to na'am sara tsaifu man awa fa arrakani ko wal hubbu ya ataridu lazzata bil alami to haka soyayya in ya bijiro da jin daɗi to an haɗu kenan lokacin alamu kuma an rabu kenan to haka yake haka ka hawalu man habba wannan shine halayyan wanda yake soyayya tasilu jibali haibatan duwa tsuna tana zamo tasiru jibali dakkan zaka ce Mm.
duwa tsuna suna zamowa riddigaggu min jalalihi saboda kwarjinin manzon Allah Mm.
haibatan min jalali saboda kwarjinin girman annabi izalaha duk lokacin da annabi ya bayyana wal tasil mugraman ya sabba.
rasulullahi ka sadu da wanda yake mugraman mai tsananin bege asabbu kuma mai tsananin soyayya an aka ce maka asabbu masoyi a ya hasibu sabbu Min hablu.
shine mugraman sabba Mm.
m- masoyi mai kunkuna soyayya sabbu kuma mai tsananin soyayya Mm.
ka gane to ka sadu da shi mana ka sadu da shi mana ya rasulullahi Yalu- ka sadu igiyansa da naka yalumunani jahlan suna zargina dan jahilci Mm, wa aikantu Ni ko na annama tabbatar annaman lalle duk wanda tajarra'a min ya kwankwaɗi shari ɗayan goman ma zuqtuhu sabba abin da na ɗanɗana sabba shi ma zai gigice cikin soyayya sallallahu alaihi wasallam kamar ka ce saba ne.
Mm. ala annani radin
Amma bisa cewa ni mai yarda ne bi an qila don jahilun an ce min wai jahili ban san me nake yi ba safihun ko an ce da ni wawa tsoho da ni amma ina wa kuka in qalu amma idan sun faɗi haka fatabban lahu Fa tabba tabban lahu to kai tir da wannan magana nasu da suke faɗa Tabba.
tabbatir da shi dai Mm. idza kunta tasfuli ya rasulullahi in dai ka tsarkaka ka zama nawa ka tsarkaka gare ni ka zama nawa zahiran wa baɗinan wajen buka salihun kuma halaranka ta zama ita ma ta canta ta haƙiƙantu da ni wato ta cancance ni Mm. faqad tafiyat ha ai karban nan naka da kamun kaman ka kashe abin da suke kunnawa ne kullum harba dukkansu wannan abin da suke kunnawa na yaƙi ka gane wato duk duniya su je su yi ta kiyayya in dai kai ka yarda da ni sallallahu alaihi wasallam su ta ce min wawa jahili in dai kai ka tsarkaka gare ni an an ce kaman ka ce safatli ka ai wacce ta tsarkaka gare ni wato ba ta kowa bane na wani ka gane da kyau Mm.
ya za shi yace idza kunta tasu idan ka zama na wani kadai Mm.
kuma halararka ni karbabbe ne a halararka Mm.
to shikenan Raditu wannan bi- karbuwan da kamun ya kashe duk abin da suke kunnawa na yaki Allah ya sani.
don haka shi yake cewa a wani guri ah, ah, iza radiyal makutare an ne falam ubal makala wushatin wai ka hindun da dubu Mm.
wai iza radiyal makutare an ne idan manzo Allah ya yarda da ni falam ubal makala wushatin ba zan ƙara damuwa da maganan masu zargi ba wai wai ka hindun da kai hindu ba ta yi fushi da kai shi ya ce aikin banza Mm.
wace ce hindu an gane Mm.
irin waɗannan wuraren suna da yawa diwani Mm.
to Raditu bihi ni na yarda da annabi tula zaman tsawon zamani wa dinihi kuma na yarda da addininsa wa rabbi ilahi kuma na yarda da ubangiji ubangiji na qad raditu ni na bihi yarda da rabba.
shi rabban a matsayin ubangiji wannan hadisi ne raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasula kai ka ringa ƙara sayyidina duk in ka gane ce muhammadu Mm.
Mm.
wa hasbi ilahi ubangiji na ya ishe ni lam arum naf'a ni ba na ghairihi neman amfanin kowa tun da Allah ya ishe ni wala ghairahu ba na tsoron wala dairahu aksha ba na tsoron sharrin waninsa fa hasbi bihi hasba ta ya ishe ni da shi ya isarwa alayhi salajul haqqi salatin Allah ya tabbata a gare fi shi a kulli lahzatin kowane kyaftawar ido wa tashmalu ta gama azwajan sahabbai wa- wa fatastagriq- tashmalu az- azwajan afuwan wannan salati ta ta nitsar da ta game matayen annabi وتستغرق الصحبة kuma ta nitsar da sahabbansa baki daya alhamdulillah fatiha ma salatu fati اللهم صل على سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب الحمد لله الحمد لله يا مير شيء جدا لافيا
العالمين